sanin ne malam dukkan Allah
ga wannan ka tashi gaba ni Allah ka tashi
akwai wani mutum da zan mai da shi ne yanzu ana ku je gida Allah ka tashi ka je gida kai ka Jama'a wata ba jiya Muhammad Razima sun yi surutu tsariya kuma tare da izinin Allah ba sai karshen sura muna cikin zuwa zamu da cikin surutu turu aya da farko insha Allah akan wakalla bismillah salamun alaikum
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقول وكتاب مسكور درك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن سورة الطور مكية وهي تسع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم وطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور wasaqaf al-marfu Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci in zai rantsuwa ba yakan rantse da kansa ba mu ne a hakkin mu rantse da Allah amma Allah sai rantse da wasu abubuwa masu girma wanda kowane ɗaya in ka duba a cikin abin da Allah ya rantse da su akwai alamomi na ƙudurar Allah da ruhiyarsa shi sa Allah ya fara rantsewa da dutsen dur shi ne aljabarun lalzi kallama Allahu alaihi Musa dutsen da Allah ya yi magana da annai Musa ai kaga wurin ma Allah ce bil wadil muqaddas duwa wadil muqaddas wato korama ne abin tsarkakewa wannan dutsen shine duru sina Allah ya rantse da shi wa kitabin da littafi masuri abin rubutawa shine a taura ko alkur'ani tunda da an ce tsoro ana maganar annabi isa musa ne to zai zama kitabun masur kitabun musa kenan ko kuma a tunda alkur'ani ne ana magana da annabi muhammadu to zai zama alkur'ani kenan dukkan su dai allah ya rantse da littafi masurin abin rubutawa fi rakin a cikin fata manshurin abin watsawa ai taurati wa qur'an da babu takarda fata ake rubuta dukkan takardu to haka aka rubuta a taura haka ma alqur'anin haka aka rubuta na farko a cikin fata ne wal baitul ma'mur Allah ya rantse da daki abin rayawa huwa fi samai salisati baitul ma'mur yana sama na uku ne a wani kauli أو الثالثة تكون نشدة أو السابعة تكون بقوي من خيال الكعبة دي دي الكعبة يجي وتيدا mu mutanen duniya da aljannun duniya suke zuwa su yi ɗawafi a ka'aba su ma mala'iku suna da irin nasu wurin shi yake ce mashi baitul ma'mur ya zuru kulla yawmin sab'una alfa malakin mala'iku dubu saba'in suke kai ma baitul ma'mur ziyara a kowane rana min tawafi wa salati da dawafi da sallah la ya'uduna ilayhi abadan ba sabanin mu ba in ka je haji bana bada zaka iya komawa su duk wanda ya je so daya an gama kenan mala'ikun ba su kare ba a kowane rana na yau sun yi dubu saba'in na gobe za su yi dubu saba'in har duniya ta tashi har abada har annabi na cewa daidai yake da ka'aba da za a ce zai faɗo zai faɗa daidai kan ka'aba ne wasa ƙabil marhu allah ya rantse da rufi almarhu abin dagawa a sama'i sama na wani baharin masjur allah ya rantse da teku almasjur amlulu abin cikawa da ruwa
إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين
inna azaba rabbika hakika azaba ubangijinka lawaqi'un mai aukuwa ne da nazilun bi mustahiqi mai sauka ne ga waɗanda suka cancanci a yi masu azaba ma lahu min dafi'in wani mai tunkuɗewa ma lahu ba shi gare shi in dai Allah ya turo shi dole ne ya zo ba wani mai iya tunkuɗewa yau mata muru sama'u rana na nan na zuwa wanda saman nan take motsi mauran motsi ta taharraku tana jujjuya tana motsi wata duru tana kewayawa yanzu kan tana nan a tsaye ne amma idan ranar kiyama ya zo saman za ta jujjuya ta kuma ta motsi wata sirul jibali sairan duwatsu za su tafi sairan tafiya ta sayiru haba'an mansuran dutsen nan da kake gani a duniya gaba daya za su koma kura an a shimbiɗe su gaba daya saboda zalika fi yawmil qiyamati wannan zai auku ne a ranar kiyama wa wailun kalimatu azabin shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata yawma idan ranar nan lil mukazzibina rusul ga masu karyata manzanni
الذين هم في قوم يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسير هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون alladhina hum bi qawlin yal'abun waɗannan da suka zamo yal'abuna suna shagaltuwa da kafircin su bi qawlin a cikin barna su ne wanda azaban zai sauka a kansu yawma yudahuna ila nari jahannama ranar da ake tunkuda su zuwa wutan jahannama da an tunkudawa yudfa'una bi unfin ana tunkuda su da tsanani balil min yawma tamur wa yuqalu lahum za a ce masu tabkitan don kawaitarwa don kubban haushi hadhihi na wannan ita ce wuta allati kuntum biha tukazzibun wanda lokacin da kuka zamo a duniya kuna karyatawa in an ce akwai wuta ku ce ƙarya ne to ga ta nan hadhihi na wannan wuta ne allati kuntum tukazzibun a basirin hada ai kun sha gaya ma annabawa a duniya in sun ba ku labarin wuta ku ce sihiri ko ku ce hauka ko ku ce waka to shin wannan din abin da kuka gani ga ku a wuta allazi tarawna wanda kuke gani shi ma sihirin ne kama kuntum takununa fil wahi kama yadda kuke faɗa ma wahi hadha sihirun am amtum la tubsirun ko ko ba ku gani bane yanzu kan gani kam ko ko ba ku gani ba islawha ku konu da ita ku shiga cikin ta ku kone fasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ko kar ku yi sabrukum wa jazukum hakurin ku da kasawan ku zawa'un daidai ne alaikum akan ku lianna sabrakum dan hakurin ku la yanba'ukum baya amfanan ku kuma da kansu kan faɗa wani aya sawa'un ajzina aw sabarna ko mun kara ko mun yi hakuri duk daidai ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun iyaka ana saka muku irin abin da kuke aikata ne waje za mu sayyatin sayyatun misruha da yake a duniyan ba ku yi kyakkyawa ba mummuna kuka yi yau ma ga munin da yi munin ku a duniya yau wuta ce
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
innal muttaqina fi jannatin wa na'im al'adan qur'ani kenan dama duk aka yi magana yan wuta sai kuma ai magana yan aljanna a kusa da shi saboda abin da ake nufi bawa ya zama tsakanin tsoro da kauna yanzu ake barin cewa azaba azaba a can duk wanda yake da wani laifi sai kuma ya ji kaman shi dan wuta ne to karka yanke kauna sai a kawo na kuma yan aljannan kusa innal muttaqina haqiqa masu tsoron Allah fi jannatin sun tabbata a cikin aljanna wa na'imin da ni'ima fakihina mutalazzizina suna masu jin dadi bima atahum rabbuhum da abinda ubangijinsu ya basu wa waqahum ya kiyaye rabbuhum ubangijinsu ya kiyaye su azaban jahim azaban jahima adbun ala atahum ay bi itnanihim wa wiqayatihim da kiwon su yuqalu lahum ana ce masu ya ku yan aljanna kulu washrabu ku ci ku sha hani an kuna masu farin ciki ai muhanni'ina kuna masu juna barka bima kuntum ta'malun sakayyan abinda kuka zama kuna aikatawa a duniya na'am متكئين على فرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من أملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمجدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون
to Allah ya ce a wannan aya da za mu ma kuntum ta'malun a wani hadisi kuma na annabi yana cewa lan yadkhulal ahadukum amadul jannata to ga Allah ya ce dan aljanna ku ci ku sha ku yi farin ciki sakayyan aikin ku ga hadisi yana cewa ɗayan ku ba zai shiga aljanna da aikinsa ba har muka ce har kai ya manzo Allah ya ce ko ni sai ne Allah ya gobar aljanna da rahamarsa mana abin da ake nufi idan Allah yana so ya kubance bawa da rahamansa sai ya sauke masa ya ta aiki irin na 'yan aljanna amma a sanin Allah dama dan aljanna ne wa kullum muyassarun lima khuliqa la in an halice ka dan aljanna sai a sauke maka aikin 'yan aljanna kai ne sallah kai ne azumi kai ne zakka kai ne sadaka kai ne tuba da zaran ka sabi Allah hankalinka ya tashi to Allah yana son ya kai ka aljanna ne sai ya kore maka wannan idan ko baya son ya kai ka aljanna sai ya barka in ka yi sabon Allah in an gaya maka ba kyau ka ƙara Allah dare mu to halin da yan aljanna za su ciki mutaki'ina halin min al-yamin al-mustaqim fi qawlihi bi jannati suna kishin kide wato in kaga ana zama mulki mai mulki ba kenan ai gado ne ma wurin zaman ala sururin bisa gadaje masbubatin ba'dha ila jambi ba'd wanda aka yi sahu sahu da su wato gefe yana haɗe da gefe wato kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya ce gadaje ne za a kawo na zinari wanda aka yi zane gefensa da lulu'i da zabar jadu da ya kutu gadon faɗinsa tsakanin makka da ailafi an yi ruwaya cewa ɗaukakan gadon ɗan aljanna tsawon shi daga ƙasa zuwa sama kamar tafiyan shekara ɗari biyar idan bawa ya so ya zauna a kanta sai ta sauko ƙasa in ya zauna sai ta koma zuwa halinta to haka Allah subhanahu wataala ce ala surul masbuba wa zawajnahum min awra musu yan mata alimun ala fi jannati qarrannahum ruban yasu bihirin inin da yan matan hurul ain ma'ana in kyau yayi kyau zaka ga ido yayi dara dara kuma ga fari tas ga kuma baki irin a tsakiya to shine ma'anar hurul ini masu manyan ido kyawawa wallazina amanu wannan suka ba da gaskiya da Allah wattaba'atuhum zurriyatuhum azriyat suka bi su wajen ba da gaskiya asrar wal kibar mi imanin da imani na min al min al kaba'ir daga manyan zunubai wa min al aba'i fi sigari wal khabar wa ana al haqna zamu riskar bihim da su zuriyatin zuriyarsu za mu riska da zuriyarsu almaskuri na fil janna fa yakunu nazamu fi darajatihim a cikin darajar su wa in lam ya'malu ko da ba su yi aiki ba bi amalin da aikin takrimatan din girmama walil aba'i bin jima'i da taron auladi ilaihim wato abin da zai baro manzon Allah sallallahu alaihi cewa idan yan aljanna sun shiga aljanna mutum ya shiga aljanna sai duba ai shi bai ga babansa ba ina babana ne ina babana yana ta nema ko ko bai ga matansa ba ko ko bai ga ɗansa ba sai a ce eh gaskiya ne su ma din sun shigo aljanna amma aikin da kai a duniya imanin ka ya fi nasu don haka darajan ka ba zai zamo daraja ɗaya da su ba su suna can kasa kai kana anguwan manya to anan ne sai Allah ya ce ya ubangiji ai aikin ba ni kadai ne ba da ni da su yi da ni da sunan Allah ce to ba ni son bata ma dan aljanna rai aje a debo su a debo su a kawo su wajen to haka nan kuma za a riskar da uba da ɗansa za a riskar da ɗa da ubansa to zuriyar nan da ubangiji ya faɗa zuriyar nan an ce wanda ma kake so masoyinka na kusa da kai ka duba ban ga masoyina ba Allah ban ga masoyina ba ta yi wata darajar kuma ne a Allah ya ce a kawo mishi masoyin shi kusa haka nan idan mutum ya yi biyayya ga malamin shi wanda ya bi sanar da shi ya masa hidima shi ma za a iya zikar da su to haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ce alhanna bihim zurriyatin wa ma alatnahum ba mu tauye masu ba bi fatin lami wa kasriha alitnahum ko alatnahum min amalihin daga aikin su min shay'in na wani abu yuzadu fi amalin aula wanda za a kara a cikin aikin bayi kullum ri'in bima kasaba rahin kowane mutum abin jinginarwa ne da abin da ya aikata min khairin aw sharrin idan ya aikata alkhairi to zai ga alkhairi in ya aikata sharri zai ga aljanna sharri marhunun yu'akhadhu li sharri ana kama shi da alsharri in ya aikata wa ijaza asaka masa bil khairi da alkhairi wamdamnahu mun ƙara musu fi wakatin ba da wakatin a cikin lokaci bayan lokaci bi faki hatin da kayan marmari wala hamin da nama min ma yashtahu daga abin da suke sha'awa wa in lam yasruhu ko da ba su bayyana bi talabihi da neman sa ba
يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين
lam ya waytanada'una suna miƙeƙen ya fi ha a cikin aljanna ka san moda khamran na giya igiyan nan na lahira ba irin na duniya ne ba la lagawun fiya in an sha bai sa a yi yasashen magana ne sababi shiru ya saboda shanta ya kauda yake a ukuwa bai nahu tsakanin wala ta simun ba kuma daukan zunubi bihi da shi yana hukum da yake riskan su bi khilafi khamrin duniya zabanin giyan duniya in an sha giyan duniya ga zunubi ga magana na sakarci to a lahira ba shi ne ba in an sha za a ƙara natsuwa ne wa ya ɗofa alayhim gilmanu ƙananan yara da Allah zai halice su a cikin aljannan dan gida komin kyansa in ba ƙananan yara ba zai kyau ba to sai Allah ya halici ƙananan yara a riƙawa bayi alayhim a kansu lahum gare su ka annahum ka ce su hasanan don kyau wani ɗafatan da taushin jiki ka ce lu'ulu'i ne makanunan wanda yake abin boyewa Allah subhanahu wataala zai sayi 'ya'yan musulmi wanda suka mutu a duniya suna ƙanana domin duk wanda ɗansa ya mutu yana ƙarami bai kai halin balaga ba to ya mutu yana musulmi za a kai shi makarantar annabi ibrahim alaihissalam doron da iyayen suka mutu suka shiga aljanna sai allah ya ƙara haskaka su zamo kamar lu'ulu'i saboda kyau sannan allah ya kai su wajen iyayensu to kuma allah zai halicci waɗansu cikin aljannan kamar hurul in sai ta masu hidima kamar yadda suke so to har ma sai sahabbai sun ce ya rasulullah idan kananan yara 'ya'yan gida sun zama kamar lulu'i to su ko masu gidan za su zama kamar mene kenan sai annabi ce kal kamari lailatul badr su kan za su koma kamar wata a daren 14 Allah ya ba mu aljanna na'am lolo makanon masun abin kiyayewa a cikin makankari li'annahu fiha asani fi kyau min hurbi gaida a cikin wannan wa aqbala ba'dhum ala ba'lin sashin yan aljanna za su fuskanto sashi ya tasa'aluna suna tambaya yas'alu ba'dhum ba'lan amma kanu alaihi sashi zai dinga tambayan sashi abinda suka kasance a kai wa ma wasalu da abinda suka sadu ilaihi zuwa gare shi talazzuzan wa atirafan bin ni'ima suna jin daɗi suna huruci da abin da suke gamuwa da shi mutum ya zauna ce oh Allah wa kawar ka gani a duniya muna ta shan wahala mun ji kaza mun sha wuya mun sha wuya kai ina wani ne ma ai ya zo shi ma ai wani yana wuri kaza shine Allah ke ta sa'aluna don suna faɗin jin daɗi da huruci da neman Allah qalu suka yi faɗi iman ila illatil rusul suna nuni zuwa dalilin saduwansu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mu mun kasance kamin mu zo nan a cikin iyalin mu a duniya mushfiqina masu jin tsoro ne khaifina azaballah min azabillah muna jin tsoron azaban Allah duk mumini in aka faɗi azaba hankalinsa zai tashi jikinsa zai takure dinga neman tsari to abin da zan dinga tunawa kenan a lahira ce oh abin da ya kawo mu kenan ba mu amince cewa mu ko a shiga wutan ko kar a shiga zaka yi mutum ya ce wai ko wuta zai shiga ko da kai baka san wutan bane wuta a kai ka wannan ba dan sattur mu da hannun zumunci biyar lokacin zai tuna amma ga mutum yana cewa ko wuta Allah ya ce to yan aljanna ne abin da za su faɗa kenan dama tsoron da muka yi ta yi shi Allah ya kwace mu wa qana Allah ya kiyaye mu azaban samum azaban ruwa azaban wuta annar li dukhuli azaban da shigan da bil masam wa qalu suka faɗa iman ailan إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
na za su faɗa kuma suna nuni inna inna kunna min qabl mu mun kasance can gaba wato kamin mu zo nan fi duniya a duniya nad'uhu muna bauta ma Allah nuwahhiduhu muna bauta masa muwahhidin innahu bil kasri istinaban wa in kana ta'lilan ma'anan wa bil fathi ko annahu ta'lilan lafzan annahu Allah huwa albarru shine mai kyautatawa as-sadiqu mai gaskiya fi wadihi a cikin alkawarinsa ar-rahim mai rahama al-azim rahama mai girman rahama wato sun shiga cikin rahamar Allah kenan fa zakir ya rasulullah kadawwama bisa tunatar ala tazkiril mushrikin tunatar da mushrikai ka gaya masu ga abin da na faɗa can baya ga gidan yan wuta ga abin da za su gamu da shi ga kararrakin da za su yi su yi ta yi ba ruwana da su ga kuma yan aljanna to a ya rasu da laikar da goma bisa wannan tunatarwa wala tarjiwa alaihim karka koma mu anu gabanin faɗin gaskiya liƙaunihim saboda faɗin su da suke ce maka kahinun boka majnunun mahaukaci wa ma an tafi kahinin to in kowa ya gaya maka boka ne to ni allah na halicce ka na gaya maka kai fa ba ku boka ba ne min ni'mati rabbika da ni'mar ubangijinka ai bi in'amihi alayka kuma wala majnunun kai ba mahaukaci bane dama ce ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa ma sahibukum majnun da in kowa bai yi annabi shaida ba sai Allah ne kadai yake masa shaida ya isu kamar yadda yake baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mashi wa ka bai billahi shahida ko a maka shaida ko kar a maka shaida ni na shaida ka wanzo ne to annan ma yana cewa ni ina gaya maka ni da na halice ka na aiko ka na san kai ba boka bane na san kai ba mahaukaci bane
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم آلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون
an ban ya ƙoluna am am ɗin nan ya zo wajen goma sha biyar amma kowane am yana nufin balle ya ƙoluna suna ce ma annabi sha'irun don ba su zauna a al'amari ɗaya ba su ce boka su ce mahaukaci kai ban sai su ce kai ba ma za mu ce haka ba ko sha'irun ai mawaƙi ne na tarabbasu bihi raibal manun muna sauraron masifun zamani da zai auku bihi da shawa da su dar bayyane kai halaka ka gairihi kaman waninsa ai ba shine kadai mawaki ba ba shine kadai boka ba a fadin su ai duk mawaka sun wuce da yawa shi ma abin da ya kashe su zai kashe su kul ka ce musu tarabbasu ku saurari halaka na fa inni ma'akum min al-mutarabbisin ni ma ina tare da ku cikin masu sauraron halakakun halakanku yadda kuke sauraron halaka na nima ina sauraron halakanku domin Allah ya halice ku ya halice ni ya kuma yi mani alƙawarin zai halakar da ku wa uzibu aka azabtar da su bi sayfi da takobi yawma badr wa tarabbusu ma'anan sa al-intizar sauraro am tamuruhum ahlamuhum ko ko mafalkayyan su ne yake horon su qulum bi hada da wannan fadi da suke gaya maka ya rasulullah ga annabi sahirun kahinun sha'irun majnunun ai la tamurhum bidhalika hankalin su ba ta horon su zalika wancaninka an bal hum qauman dagun mutane ne masu wuce iyaka bi inadihim da jayayyarsu am yaquluna suna cewa ya taqawwalahu ihtalaka alquran annabi ya kaji alqurani ne lam nahtaliku bi hali bi kaje shi ba bal la yu'minuna ba sa girin ba sa ba da gaskiya ne ibada نعم na'am فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون
Allah ta bayan kanu in sun ce annabi ihtalaqahu ya gaji qur'ani ne ai su ma larabawa ne bal ya tu su zo bi hadisin da wani hadisi ihtalaqu wanda ake kagan bislihi kaman su in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya fi qaulihim in sun kanu in sun kasance masu gaskiya fi qaulihim yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da hikimarsa da yi shi a garin Makka bai taɓa barin shi ya fita ya je wani wuri ba da ya je wani wuri ya daɗe ne dawo sai a ce koyo ya yi allah da hikimansa bai bar kakarsa ya girma tare da shi ba balle a ce ai da ya girma ne zama da kakanni ya yi waɗannan maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam bai cuɗanya da larabawa ba tun da ya taso bai yarda da abubuwansu na bautan gunki ba shi kaɗai yake zaune a biyansa allah ke karantar da shi wannan ya isa dalilin annabci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyi karatu ba bai koyi rubutu ba ummi ne in ka rubuta alif lam bai sani ba in ka rubuta alu an baki bai sani ba amma sai ga annabin nan ya zo yana da labarin labarin farkon duniya da ƙarshen duniya da jiya da yau yana da labarin labarin annabawa wannan bai isa annabci ba Allah ce to idan ku kun ce ai larabci ne ya kaga ku kaga mana kuma ku kaga shi yasa in sun zauna aka yi magana aka magana wani lokaci kamar za su shirya dan cika wannan maganan wannan maganan ba na mutum bane kamar yadda zamu ji nan gaba ya doli kafiri walidu da yi magana alqur'ani ce wallahi wannan ƙarya ne wannan ba maganan mutum bane to wannan ya isa girma annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addabani rabbi fa asan taribi ubangiji na ya ladabtar da ni ya kuma kyautata ladabtar da ni bai girma tsakanin kowa bai fi kowa ladabi ya fi kowa hankali ya fi kowa natsuwa wa ya koya masa amana har mutanen garin maka suka kira shi al'amin ai muhammadu aka sa masa mutanen gari ne suka ce al'amin amintacce in kana son ajiya ba gara ba ka biya to ka kai wuri shi muhammadu rasulullahi Allah ce to in kun ce annabi kagaye kuma ku kago mana ina fasahan ku na larabawa ina waƙar ku na larabawa ina mawaƙan ku duk a zo a kawo mu gani an kone ku min gairi shayi ko ku a don a an halice su daga wani abu ne ya khaliqu akumul khaliqun ko ku a a su ne masu halittan kanin su Allah yana tambaya ku kan ku samar da ku aka yi wa zai taba cewa shi ya samar da kansa da kansa bayan an samar da ku ku me kuka samar wala yuqalu makhluqun bidun khaliqin hankali ba zai taba dauka ba a ce ga wani abin halitta ba tare da mahalicin shi ba kaman ka ce kawai ka an waye gari an ga gini ya tsuro hankali zai dauka ai an waye gari ne kawai an ga ginin nan ya tsuro ba gina shi akai ba kaga hankali ba zai dauka ba to haka nan dan adam a ce wannan dan adam din ya fito ne kawai ba tare da mahalicci ba wala ma'adumun ya haluku ba kuma wani abin da yake rasashe ne duk wanda duka ganshi a sararin duniyan shi maududun ba a rasashe ne saman mene yanzu ne muke rasashe an jima kaɗan din za a rasa mu duniyan da zama ba kowa mu ne muke ganin kwana shekara kaza kaza shi Allah gabaki ɗaya shekarun kwana ɗaya na Allah shekara dubu ne inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun to shi sa Allah yake kyale mu in dai kayi abu ka shirya gobe za ka gama da shi me na damuwarka kuma nan da gobe kawai nan da gobe shi ta Allah ke barin kowa ba wanda zai shekara dubu a duniya to yawmur rabbi shekara dubu ne saboda haka Allah ya ce to kai da kake saman me rasashe ka taba ganin rasashe ya saman da saman me fala budda lahum khaliqin ba makawa wannan kawai ya isa akwai mahalici huwallahu shine Allah alwahid falima la yuwahidunahu me yasa kafirai ba za su gane wannan su kadaita ma Allah ba wa yu'minuna su ba da gaskiya bi rasulihi da manzansa wa kitabihi da littafin amma khalaqus samawati ko ko sun halicci sammai ne in na kasan bai yi ba dama in aka kawo maka hujja dama can an ce wa bi an busuku ka dubi kanka tukunna bayan ka gama kanka Allah ya ce to ka dubi abubuwan da muka halitta to yanzu a koma sama kai dai ka sha gini a ce ya bule wuri kaza yana zuba to shin su suka halitti saman nan da ba babu do- babu tokara ko ta ina ba taba gyara ba ba taba ganin inda ya huje ba bai taba rikitowa kan mutane ba su suka halitta wal alla da ƙasa ai wala yaqdiru ala khalqihi ma illa Allahu al-khaliq ba mai iko bisa halittan sama da ƙasa sai Allah mahalici malima don menene la ya'budunahu ba su bauta masa bal la yuqinun ba su da yaqini ne bihi da shi wa illa la amanu bi nabihi in ba don haka ba da sun ba da gaskiya da annabi Muhammad am indahum khaza'in rabbika ko ko taskokin ubangijinka na wurinsa ne taska na ubangiji taskan annaba annabci na wato gaibi kenan Allah subhanahu wataala ya aje taskokinsa wata komi ya aje lokacin da zai bayar wanda zai zama annabi lokaci kaza wanda zai zama mai arziki lokaci kaza wanda zai zama mai mulki lokaci kaza wanda za a sauke shi lokaci kaza wanda zai zai mutu lokaci kaza wanda zai rayu zuwa lokaci kaza suna da wannan ne ai baya hannunsu Allah kuma bayan ban inda yana hannunsu ne sai su keɓance wanda suka zo da annabci wasu a kullum ba suna cewa ba annabta ba ne a a dama kakannin sun gaya masa wannan gari na makka gari ne na Allah wanda ya kawo ka'aba ya aje a ƙarshe za a kawo wani annabi wanda ba annabi kamar sa amma su a ganin su bai cancanta a ce ya zama kamar annabi ba ga su manya ga su da kuɗi ga su da kaza da kaza shine Allah yake ta to su ke rabawa balle su ce ga wanda za su ba ko ba su san wani zuwa ai ba ta soki Allah kulin nan fallabi yadillahi yutihi man yasha kaga Allah yana ta gaya maka da annabi yake da kafiran maka amma har da kai in kaga wani Allah ya dauka kashi to ba fa kai kake bayarwa ba Allah shi ya dauka ya bashi inda ya ga dama ya ajiye kenan ila mulki ne ilimi ne kuɗi ne sarauta ne duk wanda ka gani a wurin miƙa wuya haka Allah yake so ya gani a wurinsa in ka ki miƙa wuya wahala kawai za ka shi am idan ba zai أم أم لهم سلم يتبعون فيه فلا يتبعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مكرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون
am humul musaydirun ko ko a su masu sakuwa ne akai am lahum sullamun ko suna da tsani ne malakan ila sama'i wanda za su hau su je sama su jiyo abin da ake faɗa yastami'una bi su sauraro bi a cikin sai alaihi su ji kalamal mala'ikati maganan mala'iku hatta yumkinuhum muza'azat munaza'atin nabi hatta ya samu gare su yanda za su yi jayayya da annabi bisa mihin daliyawansu an in da'aw an sun yi da'awan dalika wancanan kafaliyatin mustami'uhum to in akwai wanda yaje sama yaje jiyo magana to yazo ya ba mu labari bi sultani ya kawo hujja mubinin bayyananne inda yana da ikon ya hau sama yazo da wani littafi irin na annabi yazo ya jayya da annabi yazo da shi in kuma magana ne na duniya wane shi ba wani aya a cikin alkur'ani wanda za a gwama da wani magana na dan adam ya yi daidai ba zai yi ba am lahul banat ko kuwa na baliyatu musamman islami bin wali shabai hada za'am bi za'amihim saboda kaman wannan riyawan cewa annal mala'ikata banatullah ya mala'iku ya'ya mata ne na Allah Allah ya ce am lahumul banat to kuma su duba a hankali mana Allah da ya halicce ku ya ga dama ya ba ku ya'ya maza da mata ko ya ga dama ya baka ya'ya mata zalla ko ya ga dama ya baka ya'ya maza zalla kowanne daga cikin ku mun ga abin da yake faruwa da shi in an bashi da namiji ya ta farin ciki in an bashi da mace hankalin shi ya tashi ya ce to yanzu zai yi ariyawan ku a ce Allah yana da ya'ya mata kamar yadda suke cewa almala'ikatu banatul lahi walakumul banunu ko kuma ku keɓantu da ya'ya maza kuma kowa ya san ɗa namiji ya fi amfana a hankali to Allah ce ni dai ban haihu ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad komi da ka gani bayin Allah ne ta'ala Allahu amma zalam amma zamu Allah ya ɗaukaka gabarin abun da suka riya shi am tas'aluhum ajran ko ko kai ya rasulullah kana tambayan su lada ne cewa su baka lada saboda ka isar da manzancin su alama jitan bihi min ad-din min ad-din fahum min magrimin muskalun su kuma suna ganin nauyin biya suka ji tsoron ba da kudaden fala yusallimu da ba su miƙa wuya am idan mun gaib ko ko suna sanin gaibi ne fahum su yaktumuna suna rubuta zalika wancanan ka hatta yumkinu har yayi hu gare su sakayya da jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama
أهم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله أما يشركون وإن يروا كسفا من السماء تاكدا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون
nam am yuriduna kaidan ko suna nufin kaini ne bika da kaidan sun sha kullawa li yuliku ka su halakar da kai fi darin ladwa a gidan shawara lokacin da aka zauna shekara na goma sha uku da annabtar annabi muhammad lokacin da a wannan shekara sai dina hadija ta rasu a abu talib ya rasu sai kuma tsanani ya karu akan musulmai da annabi muhammad suka taru a darun nadwa me za su yi Allah ce koko kuna nufin kai ne ne fallazina kafaru waɗanda suka kafirce humul maqidun tu ake rinjayan akai ne almaghlubun almuhlakun ababan halakarwa fa abida Allah minhum Allah ya kare shi tsare shi minhum daga gare su sun ma'alakahum sannan ya halakar da su bi badarin abadan am lahum ilahun ghayrullah ko suna da wani abin bauta ne wanda ba Allah ba na'am subhanallah sadaka kowa ya tabbata ga ubangiji amma yi shirku ga abin da suke tara shi da shi min al'ali haji na alloli wal isbamu isbamin nan bi an fi mawali'a a wurare goma sha biyar din nan littaqabihi saboda munin abubuwan da suke ciki ne wata qabihi da zargi wa in yaraw kiswa min as-sama'i idan sun ga kiswewa daga sama saqidan mai faduwa alaihim akan su kama qalu kamar yadda suke cewa fa askin alaina kiswa min samai wai kafirai zai su cewa Allah ka kawo mana kiswewa daga sama na maka sa fadan saman ya fado kanmu in dai annabi gaskiya ne wannan kafiran annabi Musa ne suke fada fa askin alaina kiswa min samai su ko kafiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa au tusqidu samaa kama ta amta alaina kisba ko ka saukar da sama kamar yadda wato wannan ya zo a cikin suratul Isra a cikin suratul Isra'il in gaskiya ne ka ce saman ya faɗo kama man kaga kafirci ko ina duk iri ɗaya ne na mutanen annabi Musa suna cewa a ga mana su mana annabi suna cewa haka a yi ta'aziman lahum ya ƙulu suna cewa hada sahabun wannan girgije ne markum mutarakimun mai hawan juna nartawi muna koshi biki da shi bala yi ba su ba da gaskiya Allah ya ce bazarhum kamar su ya rasulullah hatta yulaqu yawmahum alladhi yus'aqun har a gama su da ranar da suke mutuwa yawma la yughni يوم لا يغني عنهم كادهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
yawma la yughni anhum kaydun ranar da mugun kaidin su zai wadatar da su badal min yawmihim shay'an wani abu wala hum yansaruna ba a taimaka masu yumna'una min al'azab a hana su gamuwa da azaba a gidan lahira wa inna lil ladina zalamu azaban wa inna azaban haqiqa azaba ya tabbata lil ladina zalamu ga wadanda suka yi zalunci bi kufrin da kafircin su a fin duniya a duniya قبل موتهم غبان متوان فعذبوا اك عذبت ذو بالجوع والقحط والسبع سنين دما النبي ياتي اللهم اجعل لهم سنين كسنين يوسف lokacin da suka matsa ma annabi Allah ya ce ka kawo masu shekaru kamar shekarun mutanen Yusuf sai aka zauna shekara bakwai a Makka ba abinci fari ya kai inda ya kai har ma akan yanka dabba a shanye jini a gasa a ci sai da suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka roki a ayaye musu Allah ce to ku dandane azaba kamin aje lahira wa bil qatl da kisa yau babbar ranan bana walakin aktharuhum amma yawancin su la ya'lamuna bizan anna al azaba cewa azaba yanzu ne zai sauka bihim da su ba ya rasulullah wasbir kai hakuri bi hukumi rabbika ga hukuncin ubangijinka shi Allah baya gaugawa in ba haka ba ya annabi zai zauna shekara goma sha uku yana shan wahala wannan daban wannan daban Allah ya ce a kai hakuri ya rasulullah bi mahalin ta lala muke masa kaman sake wala yaliki sadruka kar kirjinka yayi kunci ka damu ba manta da kai ba fa innaka bi ayunina kana inda muke kallon ka bi mar'aminna naraka muna ganin ka wa nahfazuka muna kiyaye ka ya rasulullah wa sabika tasbihi mutalabbisan kana mai kudanya bi hamdi rabbika ay kulka ce subhanallah wa bihamdihi hina taqum lokacin da kake tashi min manamika daga baccinka a min majlisika ko majlisinka kaga shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo idan abu hurairah na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna majalisa ya aka aka yi surutu da yawa dan zai tashi ya kance subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to duk wanda ya faɗi haka an gafarta mishi abin da ya faɗa a majalisansa wato kenan duk wanda ya zauna a majalisa aka gama tadi za a tashi to ya ce rabbi gifirli watub alayya innaka antat tawwabur rahim manzon Allah haka yake yi ko kuma yace da gifirni watub alayya innaka antat tawwabur rahim duk wanda ya zauna a wajen wani majalisa aka tashi ka san an yi maganganu da yawa an yi kaza an yi kaza ka faɗi wannan to ka kankare abin da aka yi kenan a wajen majalisa din to shi na Allah yake hina taqumu lokacin da ka tashi ba an ka tashi da daddare ka yi miƙa ba a wani kaulin kuma an ce annabin ya farka daga baccinsa yakan ce Allahu akbar Allahu akbar so goma alhamdulillah so goma yakan yi tasbihi so goma yakan yi hailala so goma yakan yi istighfari so goma yace Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini ya zama yana kuma neman tsari daga kuncin mazauni a ranar kiyama a wani ruwayan idan ya tashi daga baccinsa ya karanci ayoyi goma ne daga Ali Imran to ala kulli halin dai idan ka zauna a mazauni aka tashi a cikin maganganu dole a jebo wani magana wanda bai dace ba to kafaran wurin ka ce ko baka iya wadancan ma ka ce subhanallah subhanallah astaghfirullah wa atubu ilayhi yayi to shine ake horon annabi da al'ummansa wa min al-layli da daddare kuma ya rasulullah fasabbihu ka tsarkake ubangiji salli kai sallah kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan salloli biyar din nan an wajauta masa yayi tahajjudi wa min al-layli fatahajjan nafilatan laka a sai an yabasa ka rabbuka maqaman mahmuda ya rasulullahi kai kam an fallanta mutane sallah biyar amma da daddare ka tashi kai tahajjudi ma'ana ka rasa bacci cikin daren nan ƙari ne gare ka da sannu za mu tsaye da kai matsayi abin godewa ya hamadu kal awwal wal akhirun shi da sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala ta kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa a cikin ramalana ko a wajen ramalana a raka'a goma da yake yi a kowane dare ba amma fa karka tambayi tsawon su da kyau ya kai raka'a biyu mai tsawo ya yi wasu biyu mai tsawo ya yi wasu mai biyu tsawo yana rarragewa har ya kai goma din nan to Allah subhanahu wataala yana cewa kai koyi annabi sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci kai sallah da ubangijinka wa idbaran nujum lokacin da tauraro ke bayar ke bada baya ma'ana kai sallah lokacin fasabbihu din kenan ma'ana idbaran nujum isha'i biyu kenan magariba da isha kuma idbar da kuma alfijiri kaga lokacin magariba da isha alfijir a dare ya shigo tauraro sun fito kenan lokacin alfijir kuma tauraro sun bada baya to Allah subhanahu wataala yana horon annabi yawaita salati da tasbihi da alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi ibrahim an ya kasance kowane lokaci ya kai yammaci yana cewa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fil ula wal akhirah shi yasa ne yake cewa kalimatani habibatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi biyu masu saukin faɗi biyu masu nauyi a mizani ubangiji yana son su sune mene subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim ana gaya wa annabi yawaita wa Allah tasbihi a farko lokacin da tauraro za su zo da lokacin tauraro za su ba da baya ma'ana kenan annabi ana gaya ma har al'ummansa kowane dare ka samu ka zauna ka yi wa Allah tasbihi lokacin da mutane suna bacci suna jin daɗin baccin su kai ko ka tsaya kai wa Allah tasbihi matukan kana yin haka nan Allah kuma ba zai barka ba Allah na ce ta'arraf ila Allah fi rafa'i yu'arrifuka fi shidda ka sanu ga Allah ya san ji muryanka kullun lokacin da kana cikin yardata da yalwa idan tsananin ya zo ba zai manta da kai ba to yawancin mutane in dai ana lafiya lafiya an ka kwanta tun farkon dare har gari ya waye ba tashi amma idan talauci ya fara kunno kai ko wahala ya fara kunno kai ne me zan yi ne sannan sai ka fara kira da daddare to da wanda aka saba jin muryan shi kullum da wanda kai yau ka fara wa za a fara biya masa bukatarsa kaga wannan ake ji kullum ko to shi za ka ce ta'arraf ila Allah fi rafa'i ka sanu muryar kai sanu zuwa ga Allah lokacin da kake yalwa a'a karka ci ai yanzu komi daidai komi daidai kai ta bacci shirme kenan a'a ai lokacin zaka kuzaci Allah din gaba ɗaya yana iya canzawa gobe kai ka riga ka saba jin daɗin kila wancan ma bai ji daɗin ba in aka kwace lokacin ya fi wahala saboda haka a kaga wannan farkon sura ya ce da shi wan najmi wannan kuma ya ce wa idbarar nujumi karshen suran ya ce wa najmi karshen ya ce wa idbarar nujumi saboda alakan aqiba gurubiha subha kenan ko koyi sallar al-awwal din isha'aini wa bi thani al-fajr wa kila an ce as-subh nan suratu wa najmi سورة النجم مكية وهي إحدى وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هويت ما ضل صاحبكم وما غويت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى
سورة النجم مكية استنتان وستون آية آية ويند ستين دبيولي بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura yana daga cikin suran da aka saukar ma annabi gabaki daya gabaki dayanta kuma ya zo ya bayyana a masallaci mai alfarma lokacin yana makka shi za a ce makiyatu a gaban kafirai ga baki daya har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayin sujada da ya gama suran annabi yayin sujada sai musulmai da kafirai duk suka yi sujada ga baki daya sai dai wani kafiri domin a ciki Allah zai ce afaraita mun lafi wal uzza wa man asha sai su ji kaman annabi ya yabi goma kansu ne saboda haka da annabi yayin sujada su ma duk suka yi sujada amma wani dan banzan kafir yana ce mashi umayyatu ibn halal sai ya dauki hoge sai sa a goshin sa yace ai ba zai yi wa a ce wai duwawu na yana sama kaina na kasa ba zai yi har abada har abada in kaina na kasa duwawu na na sama har abada sai ya ce barin sa goshin nan to shine Allah subhanahu wataala yake ga annabi kuma za a ga darajoji irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta fasuratu wa najmi duwan wa tafahami in kana son ka gane waye annabi ka karanta suratul najm zaka ga abubuwa da dama wanda Allah ya keɓance annabi Muhammad da sauran annabawa baki daya Allah na cewa wan najmi as-suraya Allah ya rantse da tauraron suraya idza hawa idan ya faku idan idan suraya ya faku na ma dalla sahibukum abokin ku annabi Muhammad bai bace ba an dariqil huda gabanin hanyar shiriya ba sun ce da shi batacce ne ba Allah ya ce a'a bai taba bacewa ba wa ma gawa ma la basal gayya bai taba gogayya da bata ba wa huwa jahalin cewa annabi batacce ko ko karkatacce jahilci ne daga itikadi fasiki wannan itikadi nasu da suke faɗa ma annabi ko kusa bai kusa da haka ba shi annabi idan ka faɗa mashi wani abu Allah ne da kansa yake mayar masa kamar yadda Allah yana kishin annabi in kaga Allah yana fushi to an taba annabi Muhammad amma Allah yan ka taba shi a'a sai kyale kai ce baka sani bane za mu hadu ai kafirai sun ce a ai yadullahi magalulatun Allah ya rike hannun Allah marwaci yace oho ba zo ku same shi amma da an ce ma annai ma hukaci Allah ce ƙarya ne ba ba hukaci bane to haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma duk abin da ka taba in ya shafe shi ba zai fushi ba amma in kana zo ga fushin shi in an taba alfarman ubangiji to shine Allah ke cewa ma yantiqu anil hawa baya hurici ga son zuciya duk abin da ya kawo maku ba son zuciyansa bane bima yatikum bihi in ma huwa bai zamo ba illa wahayun yuha sai wahayi ne wanda ake yi wahayi ilahi zuwa gare shi Allah mahu shadidul quwa mala'ika mai tsananin karfi jibrilu shi ya sanar da shi zu mirratin ma'abocin karfi wa shiddatin ay manzarin hasanin duba mai kyau ay jibril alaihi salam fastawa ya daidaitu istaqarra wa huwa bil ufuqil a'la ya tabbata a cikin bangon sama mafi daukaka ai inda matsayiha ala suratihi lokacin hudu wanda bisa suran da Allah ce kulika alaiha fara'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganshi wa kana bihi ra'iahu ahira kasar da ya toshe al'ufuka bangon sama zuwa yamma fa harraman shiyan ya fadi suman mai alai akan sa wa kana kansa alahu an yuriyahu nafsuhu ya roki annabi ya roke shi ne ya gwada masa kansa ala suratihi allati khuliqa biha alaiha فوعد ومشى الكوري به را فنزل جبريل عليه في سورة العالمين wato shi mala'ika duk wanda ya ga mala'ika akan suran yadda Allah ya halicce shi ba zai kwana ba ko da annabawa ba wanda ya wani mala'ika ya taba zuwa masa a mala'ikinsa sai dai ya zo da siban mutum har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullum mala'ika jibril zai zo mini yakan zo mini da siban dihiyatul kalbi wani sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan mutum annabi ke ce wallahi da sifan sai ke zuwa to ranna sai malaika jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril ni ko ina sha'awa in ganka a yadda Allah ya halicce ka ni eh ce to ba dama bari je in roki ubangiji na in ya bani dama in zo wajenka ya ce to shikenan sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je wurin da ake ce mai hira ka jira ni zan zo sai mala'ika jibril ya bayyana akan sifansa da annabi ya ganshi a sifarsa sai ya some da ya some da ya farfado ya ce ah jibril washin akwai wani halittar da Allah ya mai girma kaman ka yace me ka gani ya rasulullah yace na ga dukkan da duniya sai ce ah ya rasulullah kenan ai duk abin da ka gani din nan fuffuke na guda biyu kawai na bude kuma ina da 600 600 nake da shi guda biyu kawai da bude shi ne ka zo ma yace a'o to akwai a cikin halitta wanda ya kai girman kai cewa yau da kaga isra'ilu ba isra'ilu kowane fuffuke ɗaya nashi a cikin ɗari shida daidai yake da girma na duka nashi guda ɗaya daidai yake da amma kuma wani abin mamaki in tsoron allah ya kama shi sai tsuke tsuke zama kamar ɗan tsako to shine manzo Allah nan ke cewa da wasawa wa bil ufqil ala thumma dana ya kusata fatadan la ya qara kusata zada bil qurbi fa kana minhu yadhabu kusa da shi ay kattaraqa ba kausaini misalin kamu biyu aw adda min zalika hatta afaka har dai annabi ya farfado wasa kana rauhu razanan sai ya nada fa ha alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin
a kan wadanda wannan ya tambaya ne ya ce tun lokacin zamanin soja ya yi sana'a sai tun lokacin ana ana sai ya tafi da an kama mutum ana wani to lokacin da ya kama mutum sai ya ajiye a cikin gida ya ajiye a cikin gida shi ke nan gobara ya tashi ya kone gidan gaba ɗaya irin masu zuwa gudunmuwan gobarar nan a cikin su sai wuta ya kama mutum biyu wanda yake shi ne sanadin adadin su to shi ne yake cewa maganar kafara wani sun ce kafara ya hau kansa wani kuma sun ce bai hau kansa ba shi ne yake so ya ji gaskiyar al'amari yan kafara ya kwanta zai biya gidan da dukiyar duk da su wuce shi abin ya ne ya ajiye ba tare da niyyar ya kona mutane ba ya je ya ajiye ne ya adana Allah ya kawo hadarinsa ta ajali ba shi ya kunna wutan ba saboda haka me ya kawo mishi kafara sai dai nemi gafaran Allah ya ta nema musu gafara wanda suka wuce
an raba daga wannan kuma saurayi ne wanda ya aure yana son matarsa tana son sa to amma iyayensa bai sa a yi da yaran da yaran suka ce dole ne ya fi sa shi kuma baya son sakin wannan yarinya aka dai saboda da umarni da ya sake ta waya ta ke da ya kasance
to saki ya tunda ya riga ya aukar ai ta sauku tunda ya riga ya aukar amma kuma iyayen sun yi aikin jahilci ba uba bai sa ɗa ya saki matarsa sai dai ya ba shi shawara kuma da wani dalili babba ba ta sallah ba ta azumi ko ko ba ta gidansu ba su da hali mai kyau da sauransu amma ya ce ya saka dole shari'a ba ta ce mashi haka ba amma an aka matsa har ya buɗe baki ya ce ya yi shika shika kuma ya saku domin ba wasa a shika talasun jadduhun da jaddun hazurhun da jaddun an nikahu wa talaqul ikahu idan aka yi shika ko da wasa ya tabbata in aka yi yanci ko da wasa ya tabbata
akan magana yaya hukuncin yin sallar jami'i na shafaki da hukuri din na ga wani malami ya ce bai halatta ba a fito mutum ya shi kadai
to me yasa ake asham din jami'i yadda suke nafila shi ma haka yake nafila abinda ake cewa kawai in an gama sallan tarawih in ka san kana da wani ijtihadi da zaka kara da daddare ba kuma kai ne liman ba to kar ka yi shafa'i da wuturi din tare da mutane sai ka koma gida da daddare in ka tashi Allah ya baka raka'a biyu kai raka'a hudu kai raka'a shida kai goma kai sai ka cika da shafa'i da wuturi domin shi shafa'i da wuturi makulli ne na sallar dare kamar yadda yake magariba makulli ne na sallar rana saboda ake samun mara saboda haka yadda aka yi jam'in tarawihi din wanda inda za ka yi a gida din da iyalinka in dai ba za a tsare ta masallaci ba ya fi amma ka zo masallaci kuma ka samu jam'i yana da kyau shi ma shafa'i da wuturin haka yake in ka san ba za ka tashi ba ka bi jam'i
akan magana wannan kuma yana cewa yaya hukuncin matan ta ke shi mutuncin mijinta akan kawai ya ce zai kara aure
jahila jahila Allah ya ba shi dama ya huru fanki ma da ba da kuma nan da masne wa thulatha wa ruba ma in kuntum ala ta'dilu fa wahida wannan yana faruwa da yawa a jahilan mata wanda suke ganin su kawai in an aure su an gama ba dabi'a musulunci ba dabi'a ne na yahudanci shi abinda aka dora mashi dai in ya aura yayi adalci yayi adalci fa in kuntum ala ta'dilu fa wahida aw nawa daga dai wannan saboda dan ita kare ji tsoronta yayi in ta fita ruwanta za ta dawo akan magana yaya hukuncin itikafin wanda suke zuwa daga leka don an sha roka ta shan ruwa sukan fita ta kirara suna kiran yara su so musu abinci ya hukuncin wannan itikafi na zai kasance hukuncin itikafin su yayi daidai sun zo daga nesa saboda in a gida ne ba za su damu daman gudanar da itikafi ba dama in kana itikafi akwai abubuwan da aka ayyadar maka kai dole ne mutum ya je bukata na insaniya dole mutum ya ci dole mutum ya je bayan gida dole ya wanke rigarsa dole ya wasu bukace bukace wanda ya shafi rayuwar nan adam to abinci yana ciki ai za a rayu ba abinci ne dole ne su je kusa da wurin su bada ko da dan nisa su je su so abincin su dawo in babu wani su zo su zauna itikafin dole ne rigan su in yayi datti su wanke su zauna ma ya kushe alama lafiya akan da magana wani ya kawo wani da ke da neman duwaye
sai ba lokaci اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
a wuta lafiya
daga kai daga kai daga kai